بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله a yau 27 ga watan shida haihuwa annabi isa shekara biyu. da ashirin da ɗaya ko wanda ya daidai da sha bakwai ga watan zulƙida hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafa alhamdulillah idan yan uwa ba su manta ba a mun kwana ne a ƙarshen babi na tamanin da ɗaya wanda imamun nawawi ya mashi take da babun nahawi an su'alil imarati wa ikhtiyaru tarkil wilayati idza lam yata'ayyan alayhi aw tad'u hajatan ilay shine ko wanda mun kammala babin ne da hadisin nan na Abi Hurairah Allah ya kara mashi yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innakum sataharsuna alal imara wa satakunu nadamatan yawmal qiyamah wanda Imam al-Bukhari ya roci hadisin wanda babin da ke gaban mu shine babi na 82 wanda Imam an-Nawawi ya mashi take da babu hassus silqani wal qadi wa ghayrihi ma min wilati al-umuri ala ittikhaz wazirin salihin wa takzirihim min qurana as-su'i wal qabul minhum Imam an-Nawawi yace wannan babi babi ne na kwadaitar da sarakai masu mulki ko kuma zaburar da su da masu mulki da alƙalai da waninsu wanda suke majibinta al'amuran al'umma ne jagororin al'umma ne yanzu ma kace har da malamai abinda za a zaburar da su shine alatti khazi wazirun salih shine akan ruban waziri wakili mutumin kirki duk lokacin da aka ce kai shugaba ne na kowane irin janibi to wajibin abin da zaka fara yi shine ka nemi mataimaki mutumin kirki wanda zai taimake ka a bisa isar da sakon Allah haka na Imam an-Nawawi yace kuma wata haziruhum da kuma tsoratar da su min qurana iso daga miyagun abokai ko ba haushe ma ya ce ba a mugun sarki sai mugun ba fade ya zama cewa lallai ne shugaba mai mulki ko alkali ko malami ko mai jagorancin al'umma yayi kaffa kaffa daga daukar abokai miyagu mutanen banza wal qabul minhum da kuma an sa shawara daga abokai ko wazirai ko wakilai ko mataimaka wanda suke miyagu ya zama shugaban mutum na an sajjawo a shawara a hannunsu idan mun kula yanzu haka yana daga cikin abin da mu ya rikita ƙasarmu ɗaukan mashawarta miyagu wanda za ka iya samun shugaban ƙasa ko gwamna ko ɗan majalisa ko hakimi ko mai anguwa ko magaji ko waye kafin ya zama haka abokan shi mutanen kirki da yake mu'amala da su yana tare da su amma yana hawan wannan kujerar sai kaga ya watsar da su ya ɗauko su lalatattun batattun yan ta'adda ya mai da su ne abokan mu'amalar shi kuma hannu ɗaya bai iya ɗaukar jinka dole wataƙila wata tsohuwar ƙaya ce ma a gwamnati daman su suka lalata gwamnatin baya kuma yanzu ya kinkin wasu ya ce da su za a yi ya za a yi su bari a yi abin arziki don haka wajibin shugabanni ne masu mulki lallai ne su rinka yin riko da shugabanni a wakilai da wazirai mutanen kirki wanda za su rinka tsora su akan tafarki na daidai kafin komai akwai sayyidina abubakar Allah ya kara mashi yadda lokacin da ya zama khalifan manzon Allah ina sayyidina abubakar da ko sayyidina sayyidina umar ne duk karfin zuciyar nan tashi da dakewar shi da yanda shedan ke gudun shi shedan bai zuwa inda yake zuwa da aka ce sai na Umar ya zama khalifa kawai sai ya je ya shiga gida ya kulla daki amiyul mu'minin ka fito ka zo mutane na jira za su yi ma mubaya'a kai ku banni bala'in da nake ciki kawai ya ishe ni aka je dole da tsiya aka fito da shi daga gidan shi aka zo aka tsora shi kan mimbari aka ce ma mutane kuduba ya koke koken shi ya gama ya ta kuduba ya ce to babban fitilan mu jagoran mu manzo Allah ya wuce kuna mashi kyakkyawan yabo bayan nan dan uwana Abubakar ya wuce kuna mashi kyakkyawan yabo ya ce amma ni ban kai su ba ban kai matsayin su ba idan haka yanzu abin da ya fi damuna shi ne idan na karkace ban san waɗanda za su dawo da ni ba idan na yi zalunci ban san wanda za su ƙwato haƙƙin zalunci a hannuna ba su mai damame shi idan na zartar da wani abu ban san wanda za su nuna min daidan shi ko rashin daidan shi ba kawai ya fashe da kuka ji ƙarfin zuciya bani sai na umar ya fashe da kuka sai Salman al-Farisi Allah ya kara mashi yadda sai ya tashi a cikin masallaci sai ya zara takobi sai da ya zungura hancin sai na Umar da tsininta yace idan ka karkace zamu tada ka da wannan idan ka yi zalunci zamu zare maka wannan har sai ka maida mu wanda ka zalunta haƙƙin shi yace to a lokacin zamu tabbatar da kai akan daidai sai na Umar ya share hawa yace alhamdulillah ce to yanzu za a yi mulki sai ci gaba da huduwa bai tsara kuka ba tunda ya samu wanda idan ya karkace za su dawo da shi to gogan kawa shikenan mutane da zama yan anshin amin kawai duk abin da kai a ce excellence haka yi ai haka mun jima ana taya banka wannan abin Allah saka ma da alheri shi ko yana ce ana ta kuza mu iyayen shi zagi su kuma wa'annan miyagun na kusan nashi su kuma sun ki gaya mai gaskiya to shi sa wajibin wa'inda Allah ya ba jagoranci ne na al'umma wajibi ne su rinka zaɓan mutanen kirki wanda za su taimake su akan wannan jagoranci domin idan ba su a dora su kan daidai ba ko da wa'incan za su shawuya ta shawara ce shi wannan shugaban dai shi ne zai shawuya da bala'i Allah ya kiyaye mu na'am قال الله تعالى الله مدوكين سركي yace al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin Allah yace al-akhilla abokai na kudda kud in an ce khalil ana nufin aboki maji dadi irin abokin nan tun na wasan kasa wanda ba kwa fada duk abin da ya zarta a gidanka ya zarta duk abin da ka zarta a gidan shi ya zarta Allah ya ce to irin wa'annan abokan na kusa-kusa yawma izin a wannan rana ta kiyama ba'dhum li ba'din adu sashen su makiyan sashe Allah ya ce mana yawma yafiru al-mar'u wa ummihi to innaka ma kun ga muka gudu ina ga wani aboki babanka kun ga muka tsere ina ga wani aboki Allah ya ce to wannan rana wanda suka yi bada'antaka ta abokantaka tsakaninsu to dukkansu za su zama maƙiyan juna ne wanda ba zai ci juna a cikinsu ba illal muttaqin sai masu jin tsoron Allah masu jin tsoron Allah su kaɗai ne ba za su ki junansu ba ranar tashin alkiyama amma za ka ji mutum na cewa kai wani na gode mu Allah da na riƙe ka aboki gashi yanzu ka ɗora ni kan hanyar daidai gashi mun samu rahama Allah don haka lallai ne wajibi ne ya zama shugabanni su gane idan sun riki wasu mutane wanda suka maida su mashawartansu duk abin da za su zarta a mulkinsu da wa'annan suke shawara to su sani duk soyayyar da suke yi da su to in dai ba ta Allah ba ce to za su yi tsinene ne ya ranar kiyama kuma za a kwashe su a kai su gidan wuta duk sallarka duk azuminka duk zakkarka duk hajjinka idan ka ba shugaba shawara ta banza ya aiwata ka shiga wuta shi ma in yi an shi shawarar mutumin banza sai ya shiga wuta da haka akwai haɗari akwai haɗari wajibi ne a shiga taitayi mutane su gane cewa idan Allah ya ba su shugabanci su gane irin waɗanda ya kamata su mu'amala da su ba kowane kidahumi za ka ɗauko ba ba kowane annamimi za ka ɗauko ba ka san mulki na san annamimai kana zaune a ofis zuciyar ranka ya ɗai ai mun je jiha kaza ai ana ta zagin ka wannan nan ya ce ma kaza ka ce wani za mu maganin shi amma wanda zai zo ce ma qala Allahu qala Rasulullah kai ba ruwanka da shi wata rana wani sarki daga cikin halifofi yana zaune a fadar shi sai wani malami ya shigo yana shigowa sai ya ce ma malamin ko malam barka da zuwa da Allah ina son kai mun wa'azi sai wannan malami ya ce a to ai kai a nan gurin da kake ba ka buƙatar wa'azi ya ce a malam ka taimaka irin ku sun ƙaurace mun ka taimaka kai mun wa'azi don ki samu rahama Allah ya ce to ba komai daidai lokacin shi sarkin an kawo mai ruwa a kofi zai sha maganarsu da malamin ta hana ya sha sai sai sarki malamin nan ya ce ranka ya daɗe yanzu idan wannan ruwan da kake jin kishi za ka sha sai ya zama duk duniyan nan ba ka da ba ka da mallakar ruwa ko ɗigo sai wani mutum ya mallaki wannan kofin ruwan mai sanyin nan sai ya zo ya ce maka idan ka yadda zai waka ruwan nan ka sha amma ka ba shi kujerar mulkinka za ka yadda sarki ya juya ya ce kwarai yadda za a yi ba zan yadda kishi ya kashe ni ba sai to shi kira ya ce to idan ka sha ruwan kuma sai fitsari ya kama ka ya kulle akai akai ya fita ya ki sai wani mutum ya zo ya ce shi yana da wani magani in dai ya baka maganin ka sha to wannan fitsarin zai zuba amma biyan maganin shi shine ka bashi kujerar mulkin ka shi zaka yadda da Allah yanzu gwamna ko ko shugaban kasa fitsari ya murɗe shi aka ce ai fitsarin nan ba zai fita ba sai ya sauka kan kujerar sai ba ka kawo mai koren biro ba buga zai ce ya yi ta wadan fitsari ya take ce to kada kofin ruwa ya sa ka rabu da Allah kada fitsari ya sa ka rabu da Allah wa salamu alaikum ya gama wazi ba to amma wa ke gaya masa haka suna can kinshe wanda za su gaya masa gaskiya ba su zuwa su ba su jin wa'azi ba su zuwa walima ba su zuwa maulidi suna nan kinshe cikin AC duk wanda zai zo munafunci zai ɗauko ya kawo masu ya za ya abin arziki sadaka Allah ya gaya mana duk abokai ranar kiyama makiyan juna ne sai dai wanda suka ji tsoron Allah Daka wajibin shugabanni su yi abokantaka da mutanen kirki don su yi mulkin su su gama lafiya. Na sha faɗa ana cewa wallahi mai mulkin da ya bari kaza ta mutu saboda mulki saboda lalacewar mulki shi sai ya shiga wuta. Kaza. Kaza. Kazan ko yanzu kana da kuɗi kana iya yanka dubu ba wanda ya ma magana. amma wallahi idan shugaba ya bari to kuma wannan ba wani abu bane illa banda shugabanni sun kasa daukan mutanen kirki misali yanzu kalli wani abun ban mamaki musamman irin al'umma mu ta wannan kasar irin mutanen da za su faɗi ma shugabanni gaskiya ba ma a san su matso kusa da su yau in kai malamin addini ne idan gwamnati ta gayyace ka wani taro tana son ta gudanar da wani abu to abin da take so daman tun daga gida ka tafi da ra'ayinka in an je gun taron yau aka ce ai kaza ka ce ai Allah ya hana kai bayani ka jawo ayoyi to ba a ƙara gayyatar ka abinda kawai ake so ka zama zalika ma kunna nabji duk abinda aka ce kace eh kwarai ranka yadi ai da mun hadisin Buhari yana nan a cikin musnadu ma an kawo shi ai haka yace to shi ya san musnadu ne jahilin banza da haka ɗan uwa wajibi ne shugabanni wajibin su ne su rinka neman shawara manzo Allah ya fi kowa hankali ya fi kowa basira sako yake an sa daga Allah amma Allah ya ce mai wa shawarhum islam da haka ƴan uwa wajibi ne mu kalli wannan duk wanda ke da wani jagoranci ko na matarka ne in matarka ɗaya ya zama kana da abokin shawara kanta kuma ka samu mutumin kirki wani na iya ce ba yi mata kaza kawai yi mata kaza ya kukundu mazagi ce ƴar kaza kazan nan yi mata kaza sai ka biya mai ƴar kaza kazan nan kaga inda ka aje takardar kosan sa hankalin za ka iske ta ta ce gidansu وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من حليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله رواه البخاري wannan hadisin an samo shi daga Abu Sa'idin Al-Khudri wannan shi Abu Sa'idin Al-Khudri yana daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah amma duk da haka shi mutum ne gona-gona kullun yana gona kullun yana daji to dalilin shi ne ma aka samu falalar kiran sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai Abu Sa'idin na kai mutum ne mai son zama kauye mai son zama cikin daji yace to duk lokacin da lokacin sallah yayi ka kira sallah yace idan ka kira sallan nan wani dutse ba zai ji ka ba wani wani ballin kasa ba zai ji ka ba wata itaciya ba za ta ji ka ba wani mutum ba zai ji ka ba wani aljani ba zai ji ka ba face sai sun maka sheda da ranar al ta sheda da imani ranar tashin alkiyama shi ko Abu Hurairah ta ai ba an ce komai ba yawa abu hurairah Allah ya kara mashi yadda iyakan mu da shi sai dai mu ce radiyallahu anhu duk sakon da za a isar na manzon Allah ya isar abu hurairah Allah ya kara mashi yadda saboda isar da sakon manzon Allah sai da ya ba da labarin hawan shi jaki da annabi da faduwar su duk abin da annabi alaihi salamu ya gaya mai sai da ya faɗe shi Allah ya kara masa yadda baki daya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qal hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma ba asallahu min nabi Allah bai aiko wani annabi ba daga cikin annabawa wala taklafa min khalifatin kuma Allah bai ajiye wani halifa a bayan ƙasa ba kaza in annabi ya wuce sai ai ta halifobi manzo Allah ce illa kanat lahu bi anatan face wannan annabin ko wannan halifan yana da wasu jama'a gungu biyu bidana yanki biyu bidanatun ta'amaruhu bil ma'ruf wannan jama'a ta farko kullun umartar shi suke da aikin alkhairi wa tahudduhu alai kuma suna kwadaitar da shi a bisa aikin alkhairi wa bidanatun ta'amaruhu bis sharri kuma ɗaya jama'an gungun na biyu su kuma umarta shi suke da sharri wa tahudduhu alai kuma suna fa'aita da shi akan aikata sharri ai kullun haka muke in gindin mai sarauta kai to za ga mutane kala biyu gare shi yanzu ma har masu umarni da sharrin ma sun fi samun gindin zama kai hatta fadan malami malami da kake gani inda ake qala Allahu qala rasulullahi in dai ya kasaita ya kasha ba wake kaga jama'a kalai da ya magana a ce eh ya kara maka Allah ai haka ne kai kawai sai yayi a dare a bashi gurin ka kula bari buga mana misali yanzu ba ai karatu muke nan da zan zo in ta faɗin wata magana in ta in ma ina haɗawa da zagi da sauran sai ka ji ana kabbara ana ƙwarai kuwa ƙara musu kowa gaba ne amma da an ce muku da za a ƙare muku ya ka ce ai ana can ana rubuta mu waranti za a kai na anguwan magaji da Allah ko wanda zai ce mu tai tare sai dai a ta hasbun Allah Allah ya to da mala to me yasa lokacin da nake ba ku hana ni ba to kula yanzu duk malamai ba kabbara ke kai su ai mu mutum kabbara sai kai hewaye shi kuma sai ya ta hawa kaman kun ba komo ya ta hawa to da an je wani guri shi da kanshi zai gane ya kamata in sauka to kuma lokacin da zai sauka ba za su sauke shi ba to da malami da mai mulki da mai kuɗi da duk wanda ke da jagoranci haka yake sai ko mutum ne a gidan shi yana da mata sai ka samu wata duk abin da ce kwarai kuwa ai matsayin ka ne kai ita ko mai hankalin ta ce abi a hankali da Allah rabu da ita munafuka sai ran da ta ɓaci kuma to da haka duk wani wanda Allah ya tsora shi akan wani halifanci face yana da jama'a kala biyu za a samu jama'a ta farko tana umarta shi da aikin alhairi kuma tana umarta shi akan aikin alhairi wanda musamman shugabanni waɗanda Allah ya tsora ma jagoranci din nan kullum su rinka kallon mutanen da za su rinka ba su shawara akan su taimaki al'umma kullum in kai gwamna ne ko ciyaman ne ko shugaban ƙasa ne ko sarki ne ko to duk mutumin da idan ya zo abin da zai yana kawo ma matsalolin mutane da yadda zai baka shawara ka taimake su shine mutumin kirki amma duk wanda zai zo gunka ranka cewa dai da rabu da su talaka sai da wuta a in baka taka su suka ji daɗi ba a san iskancin da za su yi ba to wannan ba mutumin kirki bane haka nan duk mutumin da kullum in ya zo bukatar shi yake kawowa ba ta al'umma ba ba mutumin kirki ba duk mutumin da zai je gun shugaba sai ya gabatar da bukatar shi amma ya gabatar da bukatar al'umma ba mutumin kirki ba ne bai kamata shugaba ya mu'amala da shi ba saboda ai ba ƙura'ashi shi kaɗai ba ya saka ba al'umma sun saka to tun da ya zo ya isar da bukatarsu abinda manzon Allah ke ce mana ablighu hajata man la yastati'u bilagha hajati amma manzon Allah ce fa man ablaga sultanan hajata man la yastati'u iblagha hajati sabbata Allah ta'ala da bai ala sawadi wa mal qiyam manzon Allah ce in kun samu dama ku isar da bukatar wanda bai iya isar da bukatar shi manzon Allah ce duk wanda ya isar mu wani sarki buƙatar wani mutum wanda bai iya biyan buƙatar shi wajen wannan sarkin bai iya zuwa to gudunmawar da Allah zai ma ranar kiyama Allah zai tabbatar da digarikinka akan sara'i ba za ka zani ba to kai kullun yake ta kai ta ta ƙarya ta yaudara to kai ma kawo ka za ta tabbata kan sara'i ba za ka zame ba da haka mu yi ƙoƙari masu mulki da shugabanni su haka su ma wanda Allah ya mika su kusan shugabanni su rinka yin abin da zai zama alkhairi wal ma'sumu man asamahu Allah manzo Allah ce kiyayayye man asamahu Allah shine wanda Allah ya kiyaye in dai Allah ya dora ka akan jagorancin al'umma to sai in Allah ya kiyaye ka kai annabi alaihi salamu fa jikaifin hankalin shi jikaifin basirar shi amma in aka zo ana ba da shawara sai ka ji munafiki ya tashi ya kawo ta muguwar shawara misali lokacin da za a yi yakin Uhud Annabi alaihi salatu wassalam da zai fita ya fita da sahabbai da munafikai munafikan da aka fita da su sun kai wajen kusan mutum 300 da aka je aka tsaya zangon farko manzo Allah alayhi salamu yayin huduba yayin huduba yace mutanen Makka muhajirun me shawara ku za mu tafi yaƙi suka ce ya rasulullah za mu bi ka za mu ba da rayuwarmu za mu ba da dukiyarmu ba za mu gudu ba duk abin da za a maza Allah ya ce alhamdulillah ya ce an tsara ku kuma me na sa'ad bin mu'azin ya tashi shi ma ya irin waɗannan bayanan kawai sai abdullahi bin ubay shi ma ya ɗaga ya tashi ya ce ai mu za mu shiga gabanka ne ba za mu bari ka ga korar yaƙi ba za mu kiyaye ka ba za mu bari maƙi ya ganka ba balle ya taɓa ka Allah da wa'incan da wannan a zahiri wa ya fi ƙoƙari wannan ana ɗan matsa gaba maza Allah ya yi murna ya yi farin ciki ya addu'a aka ƙara gaba ana ƙara ya yau gara mutanen shi to kun ga kuma kun ga an ɓallo ruwa ha haka kowa ya san yadda zai yi ya sulale ku bar shi da mutanen nan su maganin shi amma da shi aka fita yakin kuma shi jagoran wasu al'umma ne abinda zai baka mamaki sai da ya kwashi wajen mutum ɗari uku daidai an fara shirye-shiryen yaƙi aka neme su aka rasa kawai sun sulale shi ne Allah subhanahu kuma da aka dawo da aka dawo a hanya sai rinka cewa bari a dawo yakin tunda an kibin shawarar mu ga abin da muka ce ayi an ki mun ba da shawara an kansa to ma in an yi yakin an dawo masu girma za su fitar da kaskantattu ayata juma'a ce ya quluna la in raja'ana ila madinati la yakhrujanna al-azm min al-azm walillahi al-izzatu wa li rasulihi walakin al-munafiqun da haka kowa in Allah subhanahu wataala ya dora mashi jagoranci sai ta fuskanta irin wa'annan wani zai zo ya ma magana kai ka ce ta ikilasi ce amma can zuciyar shi da bukatar shi in ka kibiya mai bukatar shi zaka sha mamaki ka ne mai karaka in irin mu ne almajirai su jira ai malam bai jin shawara ai yanzu shawara suwa ne yake ji ko me muka gaya ma malam yanzu mu ba ta tamu yake ba amma abin da ya kawo ba daidai bane Allah ya kiyaye mu rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaita hadisi wa an aisha radhiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idza arada Allah bil amir khayran ja'ala lahu wazira sidiqin in nasiya zakarahu wa in zakara a'anahu wa idza arada bihi ghayra zalik ja'ala lahu wazira su'in إن نسيا لم يذكره وإن ذكر لم يئنه رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم وانا حديث عن ساموش لك سيدتنا عائشة آه رضي الله عنها إذا الله سكار إذا أقريت قال التاتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظم الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بالأمير خيرا idan Allah yana nufin alheri ga jagora ko sarki ko shugaban ƙasa ko gwamna ko mai kowane irin mulki idan Allah yana nufin alheri ga shi ja'ala lahu wazira sidiqin sai Allah ya sanya mai waziri na gaskiya waziri mutumin kirki mai gaskiya mai mu'amala mai kiyaye abubuwa sai Allah ya sanya shi ne wazirin shi inna siya zakarahu idan ya manta sai wannan wazirin ya tunatar da shi sauran kai dai ka san dungun kamfen kayan ma mutane alƙawalin za ka yi masa kaza za ka yi masa kaza to gashi Allah ya ba mu mulkin nan dan haka a zartan mu mutane da alƙawalin su kaga ya tunatar da shi annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa in zakara idan kuma shi shugaban ya tuna da kanshi ya tuna kai wajen hokan fen din nan lalle lalle mun ce mu mutane zamu masa kaza to da kuma ya ji shugaban zai a'ana hu sai ya taimaka mashi to wannan shine wazira sidiki kowane shugaba in ya samu wannan to mulkin shi zai tafi wanda idan mun kula yanzu hatta da rigingimin kasan nan da muke fama ai wata wata kila ba a samu wazira sidikin bane kullum da ka buɗe rediyo sai ka ji ana cewa gwamnatin Najeriya ta ɗebi tiriliyan kaza an siyo makamai masu sulke an yi kaza an kaza an kaza kullum ga makamai na to amma me yasa har yanzu ba a ci nasarar ta'addanci ba ba ka tunanin ba a samu wazirar sadikin ba ne in an ce a je a yi ba zai ba in za a yi hana ba ka tunanin haka kana tunanin yadda wasu daga cikin shugabannin nan ke nuna damuwarsu da abubuwan da ake yi na ta'addancin nan kuma suke cewa sun ba da damu a ɗau mataki kana tunanin waɗanda ake tura da suna yi da yanzu a gama to an kasa samun wazirar sidikin da haka wajibin shugabanni ne kullum su rinka roƙon Allah ya ba su wazirai mataimaka na gaskiya manzo Allah alaihi salamu yace wa idza arada bihi ghayra zalim idan kuma Allah yana nufin wani alkhairi kaji wani ladabi na manzon Allah da yake mu shi manzo Allah saboda ladabin shi ga Allah bai jingina mu Allah sharri a me dan uwan alkhairi sharri to annabi alayhi salam ce in Allah na nufin alhairi zai sai kuma to idza arada bi gaira zalika wani wannan in Allah na nufin wani wannan to nan ladabi ne irin na manzo Allah bai jingina ma Allah sharri ai ko mai tauhidi nan a hayatu ba ce mana innamal adabu nisbatul hayr ila Allah wa nisbatul sharri ila an-nafsi aw ash-shaytan in alhairi ne kace Allah Allah ya kaddara kai Allah mun gode da kai mana amma in shari ne suka ce to ai wannan dai fa mun aka saba da aidiku na ban ni ma na san ban da kirki da kila an mun haka ne amma tun ba ni ai waye ala fa'ilil khair wa shar ghair wa min adab lasna lahu nasubu shara mu mun san ba me yin alkhairi sai Allah ba me yin shari sai Allah amma saboda ladabi ba mu zama muna danganta shari ga Allah kuma wannan al'adar annabawa ce shi annabi Ibrahim alayhi salam da yana faɗin abubuwa sai yake magana Allah yake cewa allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha fa huwa yashfin yace shine wanda yake ciyar da ni ya shayar da ni kuma shine wanda ya halice ni yake shiryar da ni ya ce kuma amma idan na yi rashin lafiya sai ban lahiya maimakon da ce da sai ya ce idan ya samu rashin lafiya sai ya bada to ladabi ne ka a ce Allah ya sa rashin lafiya sai dai a ce Allah ya ba da lafiya ba ka zuwa gun mara lafiya yanzu ka ce mai kaiwa na Allah ya tsora maka ciwo a kayan rashin ladabi sai ka ce Allah ya ba shi lafiya ladabi kenan to irin wannan ladabin a cikin hadarar Allah shine manzon Allah ke koya mana anan yace wa iza arada bihi ghayra zalika idan Allah yana nufin wani haka ma'ana ba alkhairi ba kenan ja'ala lahu wazira so sai Allah ya sanya mashi mummunan waziri mutumin banza in nasiya lam yadhkuru idan ya manta alkhairi ba zai tunatar da shi ba in an zo an shirya abu an shirya abu a ga hankalin shugaba ya wani waje shikenan kowa ya kama gaban shi wannan fayil din sai a rufe a sa kafan loka ya yi labari ya tashi an ce akwai wani an taɓa yin wani shugaba a nan ƙasar cikin shugabannin ƙasa wani mutum ɗan uwan shi ya je wajen shi sai sai ce mai da Allah ga uzuri ya haɗa shi cewa ne da Allah ya an je cikin abubuwan nan da ake a ga wani nan ai mai abin da za a yi mai shi kenan a tashi kawai ya ta bin wannan ya ta bin wannan kawai ya kawo dubu ishirin ya bashi da kaje abin nan an gama za ka abin nan mutumin nan da ya dawo wannan wannan shugaban ya abu ya kawo shi sai ya zo ya ga wannan gidan da aka ce mai ya rushe yadda ya san shi shekara ishirin kai ki to ina wani kai kina abin da nace a ba sai ce ai ni dubu 20 aka bani kuma ina ta godiya dubu 20 to ko aka binciko wanda aka binciko ashe irin mai kyautar nan ne a kwalin suga an ce a bashi kwalin suga ya zo gida ya abin nan ashe aka bashi dubu 20 aka dauke kwalin suga kaga wannan wazirin su'in kenan idan shugaba ya manta lam yuzakkiru ba zai tunatar da shi ba sai ya kyale shi wa in zakara idan kuma shi shugaban ya tuna ya ce a zo ai wannan aikin lam ya iru kwata kwata bai taimakon shi duk hanyar da ya san za a yi ma abun gwiwa ya lalace duk hanyar da ya san za a ci mutuncin abun nan zai bi dan a lalata abu wannan la yana daga cikin abubuwan da suka rikita mana duk wannan sha'anin kasar yana daga ciki wannan abu da in a shugaban ƙasa ne zai abu a ce dukkan inda yana alkhairi a ce dukkan ministocin shi kowa zai yi bakin rai bakin fama yan majalisa za su yi bakin rai bakin fama duk wasu manya-manyan ma'aikata za su yi bakin rai bakin fama da kuke tunani za a yi ko ba za a yi ba to amma ta takardar aka yi tota ministan aka ajiye ta yi a ce mata ɓace ba kwanan nan aka yi ƙasar Chad ba kwanan nan da ƴan ta'adda suka waɗa mata shugaban ƙasa ya sa kayan sojoji ya hito ba a daina ba domin in shugaban ƙasa ya ce ni ma na mai da kakina ba ka tunanin wasu waƙon marago wasu ƙauye ma za su koma da haka wajibi ne duk inda Allah ya ba shugaba to ya roƙi Allah ya ba shi mataimaka mutanen kirki waɗanda zai taimaki mulkin shi da su Allah ka taimaka mana babu nahayi an tawliyat al-imarati wal qada wa ghayri ma min al-wilayati liman sa'alaha aw harisa 'alayha fa arada biha babun da zai mana bayanin annahi an tawli an tawliyat al-imara hanan ba da shugabanci wal qada'i da alƙalanci wa ghayri ma da wani su min al-wilayati na daga cikin abubuwa na jagoranci liman sa'alaha ga wanda ya roƙa wanda ya to ya buga fasta ya yi bana bana yana kuzaɓin zan an so muku haƙƙin kuka kuzaɓai yi. wannan kuɗin da zai bana bana ya ci gaba da raba muku wannan kuɗin da ya koye ƙasa waje ya hito da su ya raba muku tun da kuna cikin talauci in gaskiya ne sai ya je kan naku zai ɗibo ya ba ku to yin hani ga wanda ya roƙi ba shugabanci aw harsa alaiha ko kuma wanda aka ga yana kwaɗayi yana ɗaga ido yana so a bashi yana shi maka a bashi an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala dakhaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ana rajulan min bani ammi فقال أحدهما يا رسول الله أمرنا ta ɗan ɗauki nan. Amirna ala ba'ari ma wallaka Allahu azza wa jal. Wa qala al-akhar mithl zalik fa qala inna wallahi la nuwalli hadha al-amal ahadan sa'alahu aw ahadan harsa alayhi. Wannan hadisi an samu shi daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya fara mashi yadda. Radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi kala ya ce dakhaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yace na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana wa rajulan ni da wasu mutane guda biyu min bani ammi wanda dukkan su ƴaƴan dan uwan babana ne fa qala ahaduhuma sai ɗaya daga cikin su yace ya rasulullah ya manzon Allah amirna ala ba'd ma wallahi Allah muna so ka shugabantar da mu a cikin jagorancin da Allah ya baka dan ba wani gwamna wani a wani minista ko wani dai ga yanan dai ko wani darasta ka ba wani daga cikin mu ya rasulullah faqal al-akhar shi ma ɗayan sai ya faɗi misal zalika irin wannan ashe su ba ga yadda annabi suka zo ba roƙon mulki suka zo faqala sai ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam ya ce inna wallahi mu na rantse muku da girman Allah la nuwalli hadha al'amal ahadan sa'alahu mu ba ma bada wannan al'amarin ga wanda ya roka duk wanda yazo yace yana roƙon mu bashi ba za mu bashi ba dan mun san ba sai adalci ba yana da wata bukata cikin abu aw harisa alai ko kuma wanda ya kwadayi akan abun muga yana ta daga ido yana kama zurai yana son shi ma a bashi a ce shine Allah ya ce mu ba za mu bashi to amma anan malamai sun yi maganganu da yawa cewa kenan yana fassara duk wanda ya nemi shugabanci haramun ne a bashi ko kuwa to malamai suka kai suka kawo suka ce to ga doron hadisi to amma idan an koma ga alqur'ani ai akwai annabawan da suka roki a basu shugabanci kuma aka basu annabi yusuf alaihi salam lokacin da ya gama zaman shi na gidan bursu na shekara tara da wani abu bayan sarki ya yi mafarki annabi yusuf ya zo ya fassara mafarki to ana ta tunanin ya za a kullo ma abin sai annabi yusuf yake ce ma sarkin ne ke ja'alni ala khaza'il al-arab inni hafizun alim yace ranka ya dade ni ka sanya ni in zama ni ne mai kula da taskokin arzikin ƙasa har da kamfen ya ce inni domin ni hafizun mai kiyayewa ne alimun ko mai cikakken zani ne na zan abin a bani wannan bai roƙawa to sai malamai suka ce a abin kallo idan kai mutumin kirki ne kaga al'amari ya lalace jagoranci ya zama irin yanda ya zama kamar irin yanzu wanda za su yi umarni da alhairi sun yi kaɗan masu umarni da shari sun yi yawa masu cewa za su yi ba su iyawa suke da dama don irin wannan ne to ya halatta kai ma ka fito ka buga bana ka buga fassa ka buɗe ofis ka shiga jam'iyya da niyyar lillahi fillahi a zuciyarka za ka an so matalakawa haƙƙinsu ne ba za ka anshe matalakawa haƙƙinsu ba ne in wannan ne kamar irin yanzu yadda muke ta ganin abubuwa dinnan to ya kamata a samu mutanen kirki wanda za su iya kwato matalakawa haƙoƙinsu wanda aka danne su fito su shiga siyasa mu kuma talakawa mu zaɓe su don su an so mana haƙƙinmu wanda ya halatta su ba da kuɗi su ba da cin hanci inda ma sai an masu ihu ne su biya a yi masu ihun su biya in suka ji su kan kujerar mulki ya ce to ɗan iskan nan daga wa mun soke su ba laifi ina fata an fahimta da haka idan ya zama cewa wani aiki ne na addini wanda kana ganin in baka nema ba to mutumin banza zai nema ya ci mutuncin addini to wajibi ne kai wannan abu amma idan akwai irin ka da yawa masu nema to kan kuma ka zo ku kama bugun juna mutumin kirki na so mutumin kirki na so in kuka zo kuka haɗa ƙura'aku za ku danna azzalimi amma in wannan yanan wannan yanan azzalimi ya fusgina na ya fusgina nan zai kada ku to a nan gun kai ka janye ka ban ma ɗaya mutumin kirkin da kake ganin ya fi ka salaha a zaɓe shi ya zama shugaban al'umma ya taimake su wannan shine abin da malamai suka fitar in bukata ta sa a roƙi shugabanci kana iya roƙo amma in bukata bata za ka ba kenan kana iya kyalewa masu yi su je su ta yi wanda za su yi ma al'umma adalci za su kiyaye mutuncin al'umma za su taimaki al'umma da fata Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana dan alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam alhamdulillah kun ga shi imamun nawawi ya kakkasa littafin nan zango zango zango zango to abinda zai baka mamaki yanzu karatun na mun shekara ta kai biyar an yi ko ya yi to kaddara ma biyar to shekara biyar din nan yanzu a wannan littafin na riyadu salihin yau muka yi zangon farko yau muka yi zangon farko yanzu duk hadisan nan baki ɗaya hadisi 680 ko fiye da haka wanda ya kawo a wannan zangon to dukkansu kawai yana magana ikilasi ne tsarkake aiki don Allah yanzu kuma za a shiga kuma zango na biyu wataƙila zango na biyun ko za a gama shi da mu muna dai fatan a gama littafin ma da cikin aiko yawa don mai salati ya yi mu te can mu kwanta yauwa da aka yanzu mun yi zangon farko da fata Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka abubuwan da muka faɗa tun daga farkon littafin nan na daidai Allah ka ba mu ladan shi wannan muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana kuma Allah ka ba mu ikon yin aiki da abubuwan da imamun nawawi ya karanta mana a cikin wannan littafin kuma ƙa'idan makaranta ayin an yi sauka ana sadaka ko to da haka ƴan uwa su kokari duk ɗan makaranta gobe ya yi kokari mun sauka zangon farko na riyadus salihin kowa ya yi kokarin ya samu wani abu na alkhairi ya yi ma mabukata an fahimta sadakar karatun shine mabukatan ango ko da koko ne ka saya da sani in kana sayan na talatin zugan ishirin to ka sai wani na talatin zugan ishirin ka ba wani ladan an yi zangon farko na karatun riyadu salihin a yi ƙoƙari ko ina a yi wannan Allah ya sa mana albarka to alhamdulillah nan za mu kwana sai kuma Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yan waka ya ne a eh kwamitin marayu ta Islamiya kuma yana sana da rabiya Thank you. ba a ɗaukar karatu cewa a sanar da mutane cewa wannan karatuttukan da ake yanzu an samu ci gaba ana yin shi live kai tsaye ko da misali yanzu wannan lokacin da muka fara karatu din nan zuwa yanzu tashin bultun nan in baka baka zo ba to in dai kana da waya da ka shiga cikin group din da aka sa mu suna na ne ko ko Yusuf Lawal sarkin tara kunto in ka shiga wannan group din insha Allah kai tsaye zai zama kaman da kai ake karatun daga inda kake da haka wannan shi ma ci gaba ne kuma duk da haka ko a fasa ba wanda ake sassawa din nan shi ma yana nan ana ta sassawa bukata dai mu samu sakon namu Allah ya taimake mu ya kai bangon duniya gabas da yamma kudu da arewa wannan kenan abu na biyu a yan uwa akwai wani tunani da muka ƙara yi cewa muna da ƙarancin zuwa makaranta za ga wasu daga cikinmu wani an sa islamiya ma ya sauka to ya gama wani ma bai sauka ba irin wani abun bai baka damuwa sai wani abu ya gitta na jawo aya ko kuma wani ma ta ƙara alƙur'ani sai ga wani sai dai ta jan sharji ko ba haka bane tsakani da Allah to kun san Allah subhanahu wataala akwai inda ma yace kafirai ma ai koyi da su Allah ce wallazina kafaru ba'dhum awliya ba illa taf'aluhu kun ce Allah ce in ba ku hada kanku ba fitina za ta auku sai ce yanda kafirai suka hada kansu kuma ku hada kawunan to an san cewa kasan nan can shekarun baya ai an ranka yin wata makaranta da suka yi wata suna da yaki da jahilci tsoho mai shekara saba'in ma suka ga ya zo ana koya mai abcd ai an yi wannan ko dukka wasu kakannin su sun ba su labari wasu iyayen su sun ba su labari an gane to mu ba yaki da jahilci zamu ce mai ba zamu ce makaratun ne rukka abin da ya wuce da haka muna tunanin insha Allah za mu kokarin bude makaranta ta dare ko makarantar nan ta dare za a lalo karatu ne lalo shi za a yi daga farko tun daga alikun ba'un ko muna fatan muga inda za a kai da aka abinda nake ba da shawara ɗan uwa mu zo wanda ko ka san kana da gogewa a karatun alkur'ani ka zo ka shiga makarantar nan za ka ƙara samun gogewa za mu yi ƙoƙari insha Allah za mu rinka karantar da alkur'ani da larabci da hadisi abinda yasa so muke wata rana in mun zo karatun riyadin nan kawai kawai ai ta zabga sharhin da larabci kuma kai an tashi ka rinka ce mun kai baka ji ba to shi yasa tun yanzu na baka dama ina fata an fahimta insha Allah muna nan muna kokari insha Allah kuma muna tunanin karatun ma saboda gata wataƙila ma za mu rinka yin shi ne kawai tsakanin magariba da isha'i da an yi magariba a kawa da an yi isha'i ne da in mun ga hakan ba zai yi ba amma karatun ba zai wuce a sati a rantsayin shi so biyu ko so uku kuma in ma an yi ko ba zai wuce awa ɗaya ba kaga dai duk wanda aka yi ma wannan gata ko bai zo ya karatu ba me yake so a yi mishi to da haka insha Allah ta'ala muna nan muna shirye-shirye ko ba haka nan za a saki abin zubar gada ba a form za a buga tsaidawa ma za kuma don ma ka gane abin na da mahimmanci sai ka ranka biyan kuɗin tam an gane ko to da haka insha Allah za mu kokari zuwa rana ita yau za a wanda muka sa su ci gaba da kula da abubuwa in sun gama tsara za a zo duk wanda ya sai form ya cike ya dawo to ya yadda zai karatu kenan in mun ga aji ɗaya zami aji biyu zami duk dai ba wata makaranta ba ce dai ba riyadu salihin ke dai muke son mutanen mu a ƙara zabura ƙara yin karatu abin da nake so wata rana in Allah ya raya mu in ina da uzuri daga masallaci kawai in naga riyadu zaka da tashi hau kujerar nan a ci gaba da ni ba zan samu zuwa ba abin da kawai ni wannan shine bukatata in Allah ya mun wannan bukatata ta biya ya zama duk wanda ke zuwa karatun na ya zama duk abin da zan to zai ninka kamar shi haka nake fata daga Allah da fata Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka daga ƴan uwa su yi kokari a zo a zabar a yi wannan aikin a yi karatun nan zai taimake mu wannan ya wannan rufka abin da ya wuce din nan ba karamin alkhairi ba Allah ya mana muwafaka bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai tambaya an sababu ke na'am ai kenan wa alaikar salam rahmatullah to na'am na'am eh eh sai to da ba ai hadarin ba zai mutu abinda malamin ke cewa wai an yi hadari ne a mota da an yi hadari an gama da Allah ya kyauta Allah ya kyauta shikenan mutane sun shigo wata motar to cikin wanda suka yi hadarin sun shigo wannan motar kuma ya wani ya rasa a motar to ai dai wannan wannan mutuwar da yayi ai tana da alaka da ne wataƙila je ka huda aka yi mai ko a je ka hudan dai ko a ina ne ko aka yi mai to da aka dai har yanzu wancan direban dai sai ya kafa an fahimta wannan direban ya yi kafa Allah ya mana mawafa amin eh su biyu suka kashe shi wai mai mashin ya buge mutum shi ko mai mota ya zo ya taka to da bai buge shi ba zai taka shi da aka su biyu suka kisan kai yawa kuma kowa ne ya kafa Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu Allah ya biya dukkan bukatunmu akwai makarantar hadisatul qur'an reshen gida Alhaji Abu mai gishiri sabon layi can wajen masallacin Ansaruddin na Juma'a masallaci Rabba suna gayyatar mu bikin sauka ranar Lahadin nan mai zuwa kamar yadda aka saba daga karfe karfe 2 ai karfe 8 na safe zuwa karfe 2 haka kowa da kowa ana gayyatar shi Allah ya mana muwafaka salati goma ga annabi